الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاه وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد yau talata bakwai ga watan bakwai hijira tana da dubu da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya dace da takwas ga watan biyu miladiya tana da dubu biyu da ishirin da biyu za mu shiga darasin cikin malikiya a littafin risala na abdullahi ibn abi zaid al-qirawani muna cikin babu matan duk da alsina ko daidai ina za mu tashi وأن الإيمان قول yawa وأن الإيمان قول باللسان أها والإخلاص
وإخلاص بالقلب أها والإيمان بالقدر أها. أها. shafi na takwas ne?
na goma ba wal iman bi hawli rasulillah a ba shi ba ne wannan imanin kaunin bilisani ya shi ne aha muna magana akan babin yana magana akan abin da ya wajaba dukkan mutum in dai ahli sunna wal jama'a ne abubuwan da ya wajaba ya kudure a zuciyar shi ya furta da harshe to shine yace wa annal imana qawlun bil lisani wa ikhlasun bil qalbi wa amrun bil jawari lalle imani shine ƙaunin billisani faɗi da harshe ka faɗa ka tabbatar da cewa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah kuma annabi Muhammadu manzon Allah ne ka furta da harshenka saboda haka ma mutum ya zo musulunta abu na farko da za a fara yi shine alaƙa namar wannan kalman saboda in bai furta ba imani bai tabbata ba sannan wa ikhlasun bil qalbi tsarkakewa da zuciya abin da ka furta din nan zuciyarka ta yarda ma'ana abin ya je har zuci dan bai je har zuci ba sunan mutum munafiki mutumin da ya faɗa da baki amma zuciya bai yarda ba sunan shi munafiki saboda haka imani ba zai tabbata ba sai an samu ikhlasun bil qalbi sannan wa amalun bil jawari aiki da gaɓoɓuwa ko da ka yadda zuciyarka ba abu motawa gaskiya sai Allah kuma ka furta da harshen ka dole sai ka yi aikin imani saboda shi imani akwai ayyuka da za su biyo baya irin su sallah irin su azumi da sauran ayyuka wajibi ne sai mutum ya yi su sannan imani shi yake tabbata yazidu bi ziyadati al-amal shi imani yana da duwa da daduwan ayyuka wannan duka muhalli ne na kilafa tsakanin ainihin firar amma ahlus sunna wal jama'a sun tabbatar da cewa ainihin imani yana da duwa da duwan aiki aikin ka yana da duwa imanin ka yana karuwa dan ko a qur'ani ma Allah ya ce al yazdadu imanan ma imani wayan kusu bi naqsiha kuma imani yana raguwa da raguwan ayyuka ayyukan alherin ka yana raguwa imanin ka yana iya raguwa fa yakunu fi an naqsu wa biha ziyada kaga kenan sai ya kasance a cikin imani akwai tawaya sannan kuma da tsuwa yana tabbata da imani wala yakmulu qawlul imani illa bil amal fadin imani baya cika sai mutum ya aikata ko mutum ya ce ya yi imani in dai bai aikata aikin imanin ba misali mutum ya ce shi baya musulunta ya yarda da Allah har zuci amma shi gaskiya ayyukan nan sallah din nan sun yi waya ba zai iya ba to wannan imani bai cika ba wala qaulun wa amalun illa bi niyyatin hakanan faɗi da aiki ɗin baya cika illa bi niyyatin sai da niyya a zuciya gashi mutum ya furta yana aiki na ainihin imanin aikin addini ɗin amma kuma zuciyarsa ba ce yadda ba har yanzu imani bai ba yawa wannan shine aikin munafukai wanda su a zahiri sun nuna sun yi imani suna aiki amma kuma zuciyarsu ba ta yadda ba to wala qaulun wa amalun illa bi niyya sannan wala qaulun wa amalun wa niyyatun illa bi muwafaqati sunna haka nan fadin da aikin da niyyan gaba ɗaya ba za su tabbata ba za su cika ba sai mutum ya yi muwafaka da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tunda ka yi imani a zuciya ka furta da harshe za ka yi aikin amma ka ce kai yanayin aikin gaskiya sallan azahar raka a hudu dinnan gaskiya ta ma kaɗan kai takwas za ka yi ko kuma ka ce gaskiya azahar ta yi yawa kai biyu za ka yi kaga baka dace da sunna ba dole ne aikin naka sai ya dace da yadda sunna ta zo da shi sannan imani ya cika wa annahu yadda lamarin yake la yakfuru ahadun bi zambin wani daya baya kafircewa saboda tsabar yawan zunubi min ahlil kibla daga ma'abota kibla matukar in dai mutum yana sallah duk abin da yake wannan abin da yake yi din in dai yawan zunubi ne ba wai ridda ba ba zai kafirta shi ba wannan shuhada shi yasa ma ainihin a cikin wancan littafin da muka karanta a misbahu salih zaka ji yana cewa wa man yamut wa lam yatub an wizrihi fa wi ila allahi jami'a amrihi duk mutumin da ya mutu bai tuba daga zunubin shi ba komin girman zunubin kan ce kalamarin shi zuwa ga Allah dan inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dun zalika liman yasha ba ruwanka in mutum ya riga ya mutu to tattara ainihin littafin sa ka ajiye ba ruwanka illa iyaka da a ce mushriki ne ka tabbatar ya mutu yana kan shirka to wannan ka hakika din mutum aha yace wa annan shuhada a shahidai wanda suka yi mutuwan shahada a fagen fama haya'un lalle ne mutum ya imani cewa rayu ne yurzaquna ana arzikta su inda rabbihim a wajen ubangijin su saboda nassin qur'ani ya tabbatar da haka wa ruwa ahli sa'adati rayukan ma'abota arzikin lahira yan aljanna idan sun mutu kafin a tashin kiyama rayukan su na baqiyatun wanzakiya ce na'imatun mai ni'imtuwa ce ma'ana rayukan 'yan aljanna za a wanzar da su ana ni'imtar da su ila yaumi ba su na zuwa ranar da za a tashe su wa arwaha ali shakawa rayukan matsiyata in wuta kuma mu'azzabatun abin azabtarwa ne ila duniya zuwa ranar tashin kiyama ma'ana kowane rai ko na ko ko na dan aljanna ko na dan wuta ana cire ran za kai shi inda ya dace da shi in ma yayi sama ya je inda za a je shi a nimtar da shi kafin ranar tashin kiyama wa in ma yayi kasa a kai shi inda za a azabtar da shi kafin ai tashin kiyama wa annal mu'minina kuma muminai yuftanuna za a jarraba su fi kuburihim a cikin kaburburan su za a zo a yi musu tambayoyi na jarrabawa wa yus'aluna za a zo a tambaye su yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya Allah zai tabbatar wa waɗanda suka yi imani da faɗi matabbaci fil hayati dunya tun a rayuwar duniya zai tabbatar musu da ainihin kauli matabbaci shine la ilaha illallah wa fil akhirah haka na a can lahira ma Allah zai tabbatar musu duk tambayar da aka musu za su ba da amsa daidai dama tambayan ai ana yi akan tauhidi da kuma ainihin abin da ya shafi addini wa anna alal ibadi hafazatan kuma lalle ne mutum yayi imani cewa akwai wasu masu kiyayewa akan bayi ba Allah bai bar bayin shi haka a sake ba kowane bawa akwai wanda aka wakilta mai kiyaye shi wanda yaktubuna amalahum suna rubuta ayyukansu wala yasqutu shay'un min zalika an ilmi rabbihim sannan wannan abubuwan da suke rubutawa din wani abu daga ciki baya saraya daga ilimin ubangiji ba wai dan Allah ba zai iya kiyayewa ba ko ba zai iya sanin wani abu ne yake sa ainihin wayannan ba kawai dan su zama hujja ne akan mutum dan Allah ya ce wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun kuma wannan rubutun da suke yi yana nan ana rikodin ana ajiyewa sai ranar tashin kiyama kowane mutum za a bashi takardar aikin shi A to Z gaba daya za a ce ikra kitabaka ka fami na bikal yauma alayka hasiba kaga ya gama ainihin ba babban hujja akan mutum kaman ka bashi abin shi da hannun shi ka ce karanta kayanka da kanka kaga shi zai zama hujja akan shi aha yace wa anna malakal mauti kuma lalle mala'ikan mutuwa ya qabidul arwaha yana karban rayuka da yawa bi izinin rabbi da izinin ubangiji shi mala'ikan mutuwa guda ɗaya ne amma kuma yana karban rayukan da za su mutu a cikin sekan ɗaya ko sun kai rayuka nawa take shine zai karɓe su wa anna khairal quruni kuma lalle ne mutum yayi imani da cewa fiyayyen zamunna gaba ɗaya shine alqarnul ladzi ra'aw rasulullah zamanin da suka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa amanu bihi suka yi imani da shi waɗanda suka yi zamani da manzon Allah suka yi imani da shi to ba zamanin da yake nasu shine zamanin sahabbai summa alladhina yalunahum sannan wanda suke biye da su tabi'ai kenan summa alladhina yalunahum sannan wanda suke biye da su tabi'u tabi'in kenan wa abdalus sahaba mafificin sahabbai gaba ɗaya wanda ya fi kowa shine al-khulafa'ur rashidun khalifofi masu shiryarwa al-mahdiyuna shiryayyu su ne abubakar summa umar summa usman summa ali radiyallahu anhum yardan Allah ya tabbata gare su ajma'ina baki daya wa an la yuzkara adun min sahabati rasul kuma lalle ne wajibi ne kar a ambaci wani ɗaya daga sabon manzo sallallahu alaihi wasallam illa bi ahsani zikirin sai da mafi kyawun ambato duk lokacin da zaka buɗe baki akan sahabbai to ka faɗi kyakkyawa in ka san abin da zaka faɗa ba mai kyau bane to kai shiru shine wajibinka bai halatta kai magana akan abin da suka yi mummuna ba wal imsaku amma shajara bainahum da kuma kamewa daga abin da ya gudana tsakanin su bi halarta a sa hiran abin ba sai dai in ko nazari kake yi ko karantarwa kake yi yazo kan wannan abin shi ma ka bi shi bisa ladabi ku rabu lafiya amma haka kawai a sa hiran sabai ai sabi wani bai kyauta ba shi yace kaza ba bai kaza to wannan bai halarta ba a ka'ida na tafiyan ahlus sunna wal jama'a shine wal imsaku amma shajara bainahum kamewa daga abin da ya gudana tsakanin su وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج saboda in dai har ana nema wa mutum kyakkyawan mafita to ai sahabbai su suka fi cancanta su ne mafiya cancanta mutane a nema musu mafi kyawun mafita wani zannu bihim ahsanul mazahib kuma su suka fi cancanta a zata musu mafi kyawun matafiya in dai har wani zai yi abu a ce karka yadda ka fassara shi da mara kyau sai ka gama iya ta wuli in ya gagara ka je ka same shi ka tambaye shi me yake nufi sai ya gaya maka da baki sannan za ka yi mar hukunci to ashe sahabbai su suka fi cancanta ka yi musu irin wannan ainihin adalcin ka nema musu kyakkyawan mafita. wada'atu li aimmatil muslimina da biyayya ga shugabannin musulmi min wulati umurihim daga majibinta al'amuran musulmi wa ulama'ihim da malaman musulmi wajibi ne duk mutumin da yake so ya zama ahlus sunna wal jama'a ya yi biyayya ga shugabannin musulmi da malaman musulmi din ya zama su ne jagororin shi wattiba'u salafi salih da kuma bin ainihin marigaya na kwarai wajen aiki waktifa'u asarihim ba da bibiyan gurabunsu abubuwan da sai mai kyau ka rika bibiya kana koyi da su wal istighfaru lahum da kuma nema musu gafara ka ce Allah ji kan magabatan mu wa tarkul mira'i da barin musu wal jidali da jayayya fi dini a cikin addini duk bai halatta ba musulmi ahlus sunna wal jama'a ya tsaya yana musu da jayayya akan addini shi addini dama yana tafiya akan hujja ne kuma ya ce fahimta na zafin fi shay'in fardu ila lahi wa rasul wa tarku kullama ahdathahu almudisuna da barin dukkan abin da masu fararwa suka farar bayan ainihin ka'idoji na addini bayan ainihin addini ya shimfiɗa ainihin dokokin shi da ka'idoji duk wanda ya kawo wani abin da baya cikin addini ya farar da shi ya tsirar da shi ya dangana shi da addini to kai ahlus sunna wal jama'a ka koye wannan abin a tafiyanka karka yadda ka ɗauko wannan bid'an ka jefa shi cikin addini wa sallallahu ala sayyidina muhammadin tsira ya tabbata a bisa shugaban annabi Muhammad nabihi annabi shi wa ala ali da alayen shi wa zuwaji da matayen shi wa zuriyati da zuriyarsa wa sallama ya amintar da su tasliman kasiran amintarwa ne yawa. Ya nan? Alhamdulillah.